بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فاعلموا أن توقير العلم والعلماء من إجلال الله تعالى وامتثال أمره وأن للعلم والعلماء مكانة في الدين لا, لا مكانة في الدين لا تنكر فقد جاء النصوص الشرع متوافرة تبين مكانتهم وفضلهم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان في الماء وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله قال ابن العثيمين رحمه الله إذا كان الأنبياء لهم حق التأجيل والتعظيم والتكريم فلمن ورثهم أن يبجل ويعظم ويكرم انتهى كلامه رحمه الله روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا أيها المسلمون عباد الله إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحترمون العلماء الهداة بلا غلو ولا جفاء ويعتقدون أن العلماء غير معصومين من الخطأ ويلتمسون لهم الأعذار فيما جانبهم فيه الصواب فيما جانبهم فيه من الصواب قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيوان بهم يهتدي الحيوان في الظلمات وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه مرتين أو ثلاثة والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه انتهى كلامه رحمه الله ومن هنا وجب أن أن يوقر وجب أن يوفيهم الناس حقهم من التعظيم وحفظ الحرمات كيف لا وقد أمر الله سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين غيرهم فقال جل في علاه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الحق سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أيها المسلمون عباد الله إنما جاء الشرع بهذا التوقير للعلماء لما فيه من مصالح عظيمة فإن توقير العلماء أدعى إلى توقير علمهم الذي يحملونه إذ ببيان العلماء يظهر العلم ويكون الناس على طريق مستقيمة وهم أمناء على دعوة الأنبياء من بعدهم يعلمون يعلمون الجاهل ويرشدون الضال فهم أعلم الخلق بحقوق الله تعالى وقدرته وكماله وقد حذر الإسلام من مهاجمة العلماء والانتقاص من قدرهم ومن ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب قال ابن حجر قال ابن حجر في شرح هذه الحديث في الفتح ما نصح المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته أيها المسلمون أيها المسلمون وما يوجد من بعض الناس في بعض المجالس أو المن- أو المنتديات أو الوسائل التواصل الاجتماعي من انتكاس لأهل العلم وازدراجهم وازدراجهم أمر خطير جدا لأن الوقوع في العلماء لأن الوقوع في العلماء إسقاط لهم وحرمان للناس من الإفادة من علمهم فيفتقد الناس الثقة في أهل العلم فلا يقبلون منهم كلاما ولا إرشادا ولا فتوى ف- فيتخذ الناس رؤوسا جهالا مضلين كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فصف- فسئلوا فأخطوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه واعلموا أيها المسلمون أن الحد من أقدار العلماء والدعاة بلية من البلايا فإياك أن تكون من أهلها فإن الوقوع فيه من أكبر الذنوب وفاعله لا يفلح أبدا إلا أن يتوب ولهذا كان من أصول أهل السنة ومنهج السلف الصالح احترام العلماء والتأدب معهم غاية الأدب فإن الجناية عليهم خرق في الدين ولا يزال أهل العلم قديما وحديثا يؤكدون يؤكدون على التأدب مع العلماء والسمع لهم وعن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت ثم قربت له ب- ثم قربت له ببقلة ببقلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركبه فقال له زيد خل أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا يفعل بالعلماء والكبراء فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا وألموا للعلماء قدرهم فهم خراس الدين من الابتداء وحماية من التخريف يحملون هذا العلم من كل خلف ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين ولولا ذلك لبطلت الشريعة وهم في كل زمان الأصل في أهل الحل والعقد كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما الفضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أذلاء وقد- و- وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فخذ بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lallai mu sani girmama malama da girmama ilimi yana daga cikin girmama Allah subhanahu wata'ala da kuma aikata abin da ya umarni domin lallai shi ilimi da kuma ɗaukansa malama wato suna da wani matsayi a addinin musulunci wanda ba za a musa ba nafsosi na shari'a da yawa lallai sun zo masu yawa suna bayyana matsayin ilimi da kuma matsayin malama da kuma falalar da suke da shi abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to Allah zai sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna kuma lalle mala'iku suna azafu kafukansu ga wanda ya fita neman ilimi saboda yarda da abin da ya fita nema kuma lalle shi malami wanda yake masani waɗanda suke cikin sammai mala'iku da waɗanda suke cikin ƙasa dabbobi da sauran halittun Allah suna nema masa gafarar Allah hatta kifayen da suke cikin ruwa kuma lalle shi malami su malamai su ne magada annabawa an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuma su annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba abin da suka gadar shine ilimi da haka duk wanda ya riko da wannan gado na annabawa ya yi riko da rabo wanda yake mai bani wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi Albani ya inganta Ibn Usaymin rahimahullah yana bayani karkashin wannan ma'ana yace idan ya kasance annabawa suna da haƙƙi na a girmama su a ba su daraja a ba su matsayi to lalle waɗanda suke sun gaje su malama kenan suna da buƙatar su ma a girmama su a ba su matsayi a kan a karama su saboda abin da suke dauke da shi na gadon annabawa imamu tarmudhi ya rawaito hadisi daga ubada ibn samit Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya girmama manya a cikin mu wanda baya baya baya tausayin kanana a cikin mu kuma wanda bai san haƙoƙi na malaman mu ba annabi ya ce baya tare da don haka ƴan uwa musulmi aqida ta ahlus sunna wal jamaa ta tsayu ne wajen girmama maluma masu nusar da mutane zuwa ga gaskiya ba kuma tare da girmamawa na guluwi na zarfafiya ba kuma tare da musu katobara ko kangarewa ko kakasar da darajar su shi ne jama'i kuma ahadu sunna wal jama'a suna kudurta cewa lallai maluma fa ba wai ma'asumai bane za su iya yin kuskure a cikin al'amuransu na yau da gobe amma a kowane lokaci suna kokarin sama wa maluma uzuri a wani kuskuren da suka aikata saboda su matsayinsu ba ɗaya yake da na karabiji ba suna nema masu uzuri a duk lokacin da wani abu suka aikata na kuskure ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah yake ambatawa cewa lalle su malama wato aban kasa tamkar wato taurari ne a sararin sama yadda taurari suke a sararin sama haka malama suke a ban kasa domin taurari a sararin sama da su ne ake samun iya ganewa hanya to su ma malama a ban ƙasa su ne waɗanda suke haskaka wanda yake cikin duhu buƙatar da mutane suke da shi zuwa ga malamai don su nusar da su a al'amura na yau da gobe ya fi buƙatar su ta abinci ya fi buƙatar su ta abin sha ibn al ya ce domin abinci da abin sha ana buƙatar sa ne sau biyu ko sau uku a cikin wuni amma ilimi kuma a kowane lokaci mutum yana buƙatar sa gurgudan numfashinsa a kowane al'amari da kake yi kana da buƙatar ilimi don ka gudanar da abin da Allah ke so ashe matsayin malamai tamkar matsayin taurari ne a sama a nan za mu iya fahimtar cewa ashe wajibi ne a cika wa malama haƙƙinsu na girmamawa a tsare musu darajarsu don me ma da zai sa a tsare musu daraja a girmama su ba hatta Allah maɗaukaki da ya halicce su ya ƙi ya daidaita su bai amince ya daidaita su da sauran halittarsa ba yayin da Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi za ku su zama ɗaya da waɗanda ba su da ilimi ai ma'ana ba za su taɓa zama ɗaya ba istifhani ta kariri wa inna ma yatadhakkaru ulul albab amma masu hankali kawai suke fahimtar haka kuma Allah ta'ala ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah ya ɗaukaka darajar waɗanda sun kai imani a cikin ku akan waɗanda ba su yi imani ba walladhina utul ilm waɗanda kuma suka afka ba su ilimi daga cikin masu imani an ɗaukaka su daraja da wani matsayi sama da masalla yan uwa musulmi lallai shari'ar musulunci ta zo da irin wannan girmamawa ne ga malama saboda akwai maslaha a cikinsa a yanayin zamantakewa da addinin mutane domin girmama malama shi yake sanyawa babbar alama ce a girmama abin da suke ɗauke da shi na ilimi domin da bayanin malama ne ilimi yake bayyana a mutane inda ba su sani ba mutane su daidaita kuma kayan tafarki wanda yake bai kake malamai su ne wato amintattun Allah subhanahu wata'ala a kayan da'awar annabawa da aka gadar musu waɗanda suka shuɗe su ne suke ilmantar da wanda bai sani ba su ne suke shiryar da wanda yake ya ɓata kuma su don haka su ne kuma waɗanda suka fi sanin haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkan halitta su suka fi sanin kimar Allah su suka fi sanin kamalar Allah suke nusar da jama'a don haka na musulunci ya yi kashedi kada a ringa watan afkawa malama kada a dinga nakasa musu darajarsu kar a dinga nakasa musu kima yana daga cikin wannan abinda imam bukhari ya rawaito daga abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi hadithul qudsi yace Allah madaukaki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da masoyina waliyina to lalle ina masa shelan yaki ibn hajar al-asqalani rahimahullah yana bayani karkashin wannan hadisi cikin fatul bari yake cewa ai abinda ake nufi da waliyin Allah subhanahu wataala a wannan hadisi wato wanda yake malami wanda ya san Allah subhanahu wataala kuma wanda ya tsayu a wajen da'a ga Allah kuma yana tsarkakewa ibadarsa ga Allah to ana nufin shi ne kaga kenan ilimin shi ne farko yan uwa musulmi abinda ake samu a wannan zamani namu a wannan yanayi da zaka gani a wasu wajajen zama ko kaga wajen wazazen dabobi wajen hira ko kuma kaga a cikin abin nan abin wasa'il wasa'il ijtima'i cikin social network social media na kaskanta malamai kowa ya buɗe bakinsa akan malami ya zage shi ko ya kushe shi ko ya masa wani abu ya kaskantar da kimar wannan malami ya nemi musanta sha idanun mutane don yana da damar har mallakar waya kawai ko kuma yana zaune a gindin bishiya a kan wasu matsaloli na ilimi ya kutsa bakinsa a ciki ya kukkutsa a kutsa wa malama ta inda duk aka ga dama to lallai mu sani wannan yana son ana ana ana hari ne akan malama da kuma ilimi ana so a kasar da ɗauka abin da suke ɗauke da shi domin duk wanda aka kaskantar da shi to ana san kaskantar da abin da yake dauke da shi kuma ana so a haramta wa mutane ne kada su fa'idanta da ilimin su wannan shi ne ana so a haramta wa mutane kada su fa'idanta da ilimin su domin duk lokacin da mutane suka zama to ba su yarda da malama ba aka ce malama lalatattu ne kaza ne aka faɗi duk abin da ake so a kansu aka mutane kuma suka gamsu to za ka ga mutane ba za su karɓi maganar su ba ba za su karɓi fatawarsu ba shiryar wadda za su yi na wa'azi ma ba za su ɗauka ba kaga kenan ana son mutane su zauna dorai karabiti don haka sai su riƙi jahilai kawai su ne wanda za su dinga fatawa a wajen su wanda zuciyarsu ta yarda da shi to kaga wannan ya zama to hatsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe ni dan cikin wani hadisi na Abdullahi dan Abu dan As yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukaki baya karɓewa ilimi a tuske shi daga cikin mutane lokaci guda a'a Allah ta'ala yana amshi ilmi ne da amshewar malama har lokacin da ya zama to in babu malami to kaga kenan in malami ma yana nan kuma aka nuna ba shi da kima sannan mutane ba za su dauki magana a wajensa ba to ai tabbatar baya nan ne kenan to Allah ta'ala yana daukewa ilmi ne daukewar malama a yayin nan kuma mutane sai a basu su rubuta waɗansu wanda suke jahilai za su ɗarɓa musu fatawa suna ba da fatawa a ba bisa ilimi ba don haka su sun ɓata kuma sun sama sababi na ɓatan kudansu imamu bukari da musulun suka rawaito wannan hadisi musamman yan uwa musulmi lalle ku tsaye da ake a cikin darajar malamai da kimarsu da mutuncinsu da martabarsu wannan babban bala'i ne daga cikin bala'in da yake zunkara mu lalle ka shaidin ka kai ɗan uwa musulmi kada ka zama to daga cikin waɗannan domin duk lokacin da ka kutsa wajen cin mutuncin malamai ko abin da ya kama da haka to lalle ta aikata babban zunubi kuma wanda yake aikata irin haka ba zai samu rahota ba sai in ya tuba don haka nan ne ma yana daga cikin tushe na wato ahlus sunna da manhaji na salaf girmama malamai wannan yana daga cikin abin da aka tsayo a kayansa da kuma yin ladabi ana kimanta su ana yin ladabi in ana tare da su matukar ladabi kuma ba tare da zarfafiya a kai su matsayin da ba su kai ba domin duk lokacin da ya zama to ana katobara a kayan malama ko ana watsar da ilimin abin nan darajar su to wannan ya zama to an keta hurumin addini ne an keta martabar addini kuma lalle masu ilmi a zamanin dacin da ma yanzu ba za su gushe ba kullum suna karfafawa akan a yi ladabi ga malama kuma a dinga shauraron abin da malama wallahi idan ba a shauraron malama magana su ba ta tasiri wajen jama'a al'umma lalacewa za su su ne suke don kwafin mutane a kome ba abin da ke tsoratar da bawa da yake da imani sai Allah to malama sun san Allah sun karanta kuma za su gaya wa mutane za su bi ambata a bisa amana kuma sun san hatsarin da yake cikin sun ja mutane a kayan sharri don haka al'ulama ulhudat wajibi ne a musu da'a kuma a girmama su in an ga kuskure tare da su a dinga musu gudu imamu sha'abi rahimahullah daga cikin manyan tabi'ai yana ambatawa cewa wata rana zai dan sabit zai dan sabit da kowa ya san shi gangaren marubucin alkur'ani gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin Madina wanda kuma shine ya jagoranci kwamiti wanda suka hallara fragment din da aka rubuta Qur'ani a abin nan allo da waye da waye da waye suka hallara shi waje guda tare da haddasa da suka yi dukkan kirawoyi sun yi kuma shiftarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne Zaid ibn Sabit to a lokacin da ake wata janaza kamar yadda sha'abi yake ambatawa sai aka kawo wata alfadara wanda shi Zaid zai hawo sai abdullahi dan abbas mun san abdullahi dan abbas da matsayinsa a cikin addini amma bai kai zai da ilimi ba ya fi irin su zaidun ne ya samu ilimi ya fi waɗansu daga cikin sahabbai irin su abdullahi ibn mas'ud irin su umar ibn khattab da kibarin sahaba waɗanda Allah ya musu fice ya ilimi da haka shi da kansa ya faɗa yace da harce mai yawan tambaya da kwakwalwa mai yawan rikewa da haka ya tattara ilimi to don haka abdullahi dan abbas ya ga an kawo wannan alfadama ga wannan malami cikin sahabbai alhali shi ma sahabbai ne shi ma sahabi ne sai zaidu ya ce masa khalli an ka yabna ammi rasulillah ya kama wa zaidu akan zaidu zai hau shine ya rike masa ragama akan zaidu zai hau girmamawa ce kama a ce malami ne ya zo da mashin nan sai ka dauki ko mashin nan sai ka rike masa kamar shi ne irin haka ko zai shiga mota sai ka buɗe masa kofar mota zai shiga to shi zaidu sai ya ga girman abdullahi dan abbas sai ya ce ya dan abbas ya ce ka koma gefe mana ya kai dan babban manzon allah sai ma ya faɗi matsayinsa na dangantaka da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina ga ai matsayin ka ya wuce mu ne zamu maka haka shi kuma abdullahi dan abbas ya ce a a ai haka muka ga ana yi wa malamai da manya ka duba ne sahabi ka duba ilimin dan abbas yawanci tafsiri yana komawa zuwa ga ibn mas'ud ne da shi sai kuma almajiransu jullum tafasir zai ya kuma zuwa ga almajiransu mafi yawa amma ka je da yake girmama da bai girmama ba shi ba zai san girmama yana da girman kuma ya ƙara nema kuma Allah ya ƙara masa to shine yace haka za yu abu bil ulama wal kubara haka muka ga ana yi wa malamai haka muka ga ana yi wa manya don haka mutu tsoron yan uwa mutu tsoron Allah ya uwa musulmi lalle mu ba mu malamai kimar da suke ita wallahi malami ba tsaran wanda ba shi ko yake Allah ne ya faɗa malami ba tsaran jahili ba ne hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Allah ne ya faɗa fa shi mahallicin bayi yace ai wanda yake da ilimi da wanda ba shi ilimi ba za su taba zama ɗaya ba amma sai yace inna ma tazakkaru ulul albab masu hankali kawai suke fahimta to don haka ba za su zama ɗaya ba in an ce a girma malami ba an girma shi don matsayinsa shi dan wani dan wani ba ne a an girma saboda abin da yake dauke da shi gado ne na annabawa sakon Allah yake dauke da shi to dalilin wannan ake bashi wannan girman saboda dakon da yake yi in ba a girma malamai ba to zai zama to ba mu faɗi a cikin al'umma wa za yan siyasa za a fi su za su faɗi magana malamai da suke ko yan siyasa suna zuwa jan malamai ne suna sa a kontrolin jama'a wallahi azim in ana so a saita mutane a tsora su akan wani manhaji malamai ake cewa su dan maganar su tafi tasiri to idan har ya zama to kuma an katar musu da kima to sai ya kuma al'umma za ta sai ta zama ba ta da mafaɗi an zama rayuwar dawa ke to don haka mutu tsoron Allah ya kuwa musulmi ba wa malamai kimar da suke da ita domin su ne waɗanda suke magadan addini su suke tsarewa addini daga bid'a daga bid'a ta kunno kai za ce wannan ba a san shi a cikin salaf ba a san shi a cikin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye shi to kaga sun taimaka wa mutane su dora su akan tafarkin da zai kai su aljanna wanda ya maka wannan gata to ko ya cancanci shi ma ka bashi tukuici tukuicin kuma shine ka yi kimar abin da yake dauke da shi da maganganunsa kuma su ne waɗanda suke tsarewa al'umma daga rushewa kuma su ne suke dauke da wannan ilimi tun daga baya kuma su isar da shi zuwa ga wasu su suka yi dakwarsa daga yan baya da suka shi malama nawa a garin nan yanzu ba sa nan misali na waya karamin zama malama nawa a garin nan manya-manyan malama da aka san su ba sa nan amma fa almajiran su nan kuma suna ɗauke da abin da suka gutsuro daga wajen waɗannan malama kuma su ma za su miƙa ma wasu to ashe kenan inda a ce babu wannan wasiɗa to ina kuma za sai ta zama to jahila ba ta san ma ina za ta yi ba sai a zama to rayuwar dawa to don haka abinda malama suke ɗauke da shi ya cancanci a girmama shi su masu dafa kuma su ne waɗanda suke tsarewa littafin Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da masu neman rusa addinin Allah suka taso da fifokinsu su suke kare su wallahi inda ba nan an samu wannan garkuwa da kaddara ubangiji ba da shari'ar musulunci ta zanta lalace a kowane zamani su ne waɗanda suke nusar da mutane Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu aqiqullaha wa aqiqur rasula wa ulul amri minkum ya wanda sun kai imani ku da'a ga Allah ku yi da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke jibinta al'amuran ku malaman tafsiri suka ci al'ulama malama ake nufi da yawa sun karfafa wannan fassara cewa malama ake nufi wani mai yake ma yana cewa man fadlu illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istada adillahu ai babu wata falala sai ga masu ilimi domin su masu ilimi su ne waɗanda duk wanda ya nemi shari'a suke nusar da shi a kayan shari'a wa qadar kullu mar'in ma kana yusinuhu ilmar kowane mutum irin abin da zai iya ciyarwa da ilimi ne wal jahiluna la hadi ilmi a'da'u wanda suke jahilai ko kullum za ga suna kiyaya da masu ilimi saboda ce kai ka cika kinididi komai sai a ce ba kyau komai a ce ba kyau ha to ai ba su suka faɗa ba karantawa suka yi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gano suka ce kaza ba kyau kuma sun faɗa sun yi laifi to jahili kullum shi kiyayya yake da masu ilimi zai ce suna kinibidi zai ce suna shishigi zai ce sun cika tsanani zai ce sun cika kaza addini zai sauke to ina ka san addinin da za a ci addini da sauƙi ake ɗaukar sa dama koyarwar musulunci sauƙi ce kuma abin da malaman suke faɗa shi ne sauƙin to shi saka yace wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fa in bi ilmin ta'ish hayyan bihi abadan dan haka ka samu ɗaukaka da ilimi to sai ka rayu cikin buwaya da ɗaukaka din har abada har a kiyama an nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u sauran mutane duk matattu ne amma masu ilimi ne a raye dan su suka san ina za su taka suka san ina ne bai kamata su taka ba ubangiji Allah ka kara mana ilimi mai amfani Allah ka shirya da mu hanya mai daiciya Allah ka sanya littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama to jagoran mu Allah ka gafarta mana kuma mu da